يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنا يؤفكون
ما شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يذلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد ‘yan'wana musulmai da muka haɗu a wannan gari na azare ƙaramar hukumar katagun a nan jihar bauchi domin gabatar da wa'azi na jiha ƙarƙashin ƙungiyar jama'atu izalatul bid'a wa iqamatus sunna ta jihar Bauchi da sauran yan uwa musulmai baki daya ina yi mana gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh muna yi ma Allah subhanahu wa ta'ala godiya da yi mana wannan ni'ima ta haduwa a wannan waje mai albarka a wannan fada mai albarka muna roƙon Allah subhanahu ta'ala ya sanya mana albarka da alkhairi a cikin rayuwarmu insha Allah ta'ala zamu karanta wata aya daga cikin alkur'ani mu yi kokarin takaita bayanin ta ta hanyar jawo wasu ayoyi da hadisai da za su taya mu fahimtanta insha Allah tabaraka ta'ala Allah ramma a suratul nahl Allah yake cewa inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون
Allah yana cewa a wannan aya mai albarka inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan Allah yana cewa lallai Allah madaukakin sarki yana umarni da adalci da kuma kyautatawa wa ita'i dhil qurba Allah yana umarni da a taimaka ma ɗan uwa makusanta wa yanha 'anil fahsha'i Allah yana hana ku aikata alfahsha wal munkar Allah ya hana aikata duk wani abun da yake abun ki ne munkari wal baghi Allah ya haramta Allah ya hana zalunci ya'izukum Allah yana muku wa'azi la'allakum tazakkarun domin ku wa'azantu ku koma zuwa ga Allah subhanahu wata'ala wannan aya a cikin ta Allah madaukakin sarki ya umarce mu da wasu abubuwa guda uku ya kuma hana mu aikata wasu abubuwa guda uku Allah madaukakin sarki ya umarce mu a cikin wannan aya da mu zama masu adalci da yace inna Allah ya'muru bil adl lafazin al malamai sun tattauna akan me ake nufi da al wal ihsan ma'ana menene ma'anan adalci da kyautatawa da Allah ta'ala ya umarce mu da mu yi a wannan aya abdullahi ibn abbasin da sauran malamai kamar da al'imamu ibn kasirin ya rawaito cewa yana cewa abinda ake nufi da adalci a wannan ayar shine la ilaha illallah ma'ana Allah yana umarni da ku kadaita shi da bauta shi kadai kar ku bauta ma kowa in ba Allah ba yace wannan shine ma'anan al'adul al-ihsan kuma yace shine al-fara'id ababen da Allah madaukakin sarki ya wajabta mana ya fallanta mana ya tilasta mana mu aikata su kamar salloli kamar azumi kamar zakka kamar aikin haji biyayya ma iyaye da sauran ayyuka na alkhairi wasu daga cikin malamai suka ce al'adilu abinda ake nufi shine wajibai al'ihsan abinda ake nufi shine nafilfili to idan muka dauki fassarar farko ta cewa inna allaha ya'muru bil adli wal ihsan cewa al'adilu yana nufin la ilaha illallah zamu fahimci cewa ashe abu na farko da Allah ta'ala yake umurtar mu bayinsa da shi shine mu kadaita shi da bauta mu bauta mishi shi kadai wannan shine dalilin da yasa Allah ya aiko duk wani manzon da ya aiko kamar yadda yake cewa wala qad ba'athna fi kulli ummatin rasula ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت الله تعالى yake cewa walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan Allah yace hakika kowace al'umma mun aika mata da manzo duk wata al'ummar da muka tayar a bayan ƙasa Allah yace mun tura mata da manzo wannan manzon idan ya je zuwa ga al'umma babban sakon da Allah yake bashi zuwa ga al'umma shine an'budullah shine ya fada ma al'ummar ku bauta ma Allah shi kadai wajtanibu tagut ku nisanci bautan duk wani abu wanda ba Allah ba ku bauta ma Allah shi kadai ku nisanci bautan duk wani abu wanda ba Allah ba a wata ayan Allah yake cewa wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilayhi wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilayhi annahu la ilaha illa ana fa'budun Allah yana cewa wa ma arsalna min qablika min rasulin babu wani manzo da muka taba aika shi gabaninka kai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama Allah yace illa nuhi ilayhi face wannan manzon sai mun yi wahayi zuwa gare shi cewa ka fada mu al'umarka annahu la ilaha illa ana ka fada mu al'umarka sakon Allah shine babu abin bauta bisa cancanta da gaskiya sai ni kadai inji Allah don haka fa'budun ku bauta min ni kadai saboda haka duk manzo duk annabi da Allah ya aika zuwa ga mutane sakon farko da Allah ta'ala yake fara ba ma wannan annabi shine ya fada ma wannan annabin ya isar da sako zuwa ga al'ummarsa cewa su bauta ma Allah shi kadai wannan yasa manzon farko da Allah ya fara aikawa shine annabi Nuhu alaihi salatu wassalam Allah ya ce inna arsalna nuhan ila qaumihi إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم قال يا قوم قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون Allah ta'ala ya ce inna arsalna nuhan ila qaumihi Allah ya ce hakika lallai tabbas mun aika annabi nuhu alaihi salatu wassalam zuwa ga mutanensa me muka ce ma annabi nuhu ya fada ma mutanensa Allah ya ce an anzir qaumaka muka ce ma annabi nuhu ka je ka yi ma mutanenka gargadi ka yi musu wa'azi ka ja hankalinsu min qabli an ya'tiyahum azabun alim tun gabanin azaba mai randi ta zo musu yana zuwa fada ya kauli annabi Musa ya ce ya ku mutane na inni lakum nazirun mubin hakika ni a gare ku mai gargadi ne mai bayyana gargadin sa a fili abinda nake so da ku shine anibudullah sakon Allah da ya bani in baku shine in fada muku ku kadaita Allah da bauta ku bauta ma Allah shi kadai wattaquhu ku ji tsoron Allah ku kiyaye dokokin Allah wa ati'un ni kuma manzan ku ku yi min biyayya wannan shine sakon Allah zuwa ga annabi Nuhu ya isa zuwa ga mutanensa ashe ya ƴan uwa idan muka bi ayoyin alqur'ani da yawa zamu ga duk wani manzo in Allah ya aiko shi abin da yake fara aika mutanensa abin da yake fara sanar da shi ya faɗa ma mutanensa shine ku kadaita Allah da bauta ku bauta ma Allah shi kadai domin ya ku yan uwa shirka masifa ce shirka bala'i ne shirka duk wanda yake shirka ya ballo rigima tsakaninsa da Allah duk wanda ya mutu yana tarayya da Allah da wani yana hada Allah da wani yana ma Allah shirka Allah ya yi alkawari cewa ya haramta masa shiga aljanna babu shi ba aljanna Allah yana cewa innahu man yushrik billah إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار Allah ta'ala yana cewa innahu man yushrik billah Allah yana cewa yadda lamarin yake shine duk wanda ya mutu yana ma Allah shirka duk wanda ya mutu yana ma Allah tarayya faqad harrama Allahu alaihi aljanna to ya sani hakika tabbas Allah ya haramta masa shiga aljanna ma'ana ba wai ana cewa ba zai shiga aljanna ba a'a haramun ne ma a gare shi ya shiga aljanna wa ma'wahun nar makomarsa ita ce wuta wa malul zalimin min ansar azzalumai masu yi ma Allah shirka da tarayya ba su da wani wanda zai taimake su a gaba ga Allah ran tashin kiyama daka duk wanda ya mutu yana ma Allah shirka to babu shi babu shiga aljanna amma duk wanda yake son aljanna yake son rahmar Allah a duniya da lahira to dole ya tsaya akan tauhidi dole ya tsaya akan kadaita Allah da bauta shine inna Allah ya'muru bil adl ai inna Allah ya'muru bi la ilaha illa Allah Allah yana umarnin ku ku rike la ilaha illa Allah wannan shi yasa wannan kalma ta la ilaha illa Allah tana da bangarori guda biyu bangare na farko shine annafi bangare na biyu shine al-isbat bangaren farko na annafi shine kore bauta daga dukkanin wani wanda ba Allah ba bangare na biyu al-isbat shine tabbatar da bauta ma Allah shi kadai subhanahu wataala shi yasa Allah ramma a cikin Qur'ani Allah tabaaraka wataala ya maimaita wannan kalma ta la ilaha illallah da wato ibarori daban-daban daga ciki akwai wajajen da Allah madaukakin sarki ya fito ya faɗi la ilaha illallah qarara a fili ba mu guda ɗaya mu ci
شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم Allah a wannan aya yake cewa shahidallah Allah ya shaida da kansa annahu la ilaha illahu cewa babu abin bauta bisa cancanta da gaskiya sai shi kadai shi Allah wal mala'ika mala'iku ma sun shaida wa ulul ilmi ma abota ilimi malamai sun shaida cewa babu abin bauta da gaskiya sai Allah qa'iman bil qist Allah yana tsaye ne da adalci la ilaha illahu babu wani abin bauta bisa cancanta da gaskiya sai Allah al-azizul hakim Allah shine magwayi Allah shine mai hikima to yadda ya faɗi la ilaha illallah da wannan ibaran haka nan wani wajen zaka ji ya faɗi la ilaha illallah amma ba da lafazin la ilaha illallah ba sai dai da wasu ibarorin da za su nuna cewa tabbas abinda ake nufi da wannan ayar shine la ilaha illallah kamar inda yake cewa wallazina tatanabu tawaguta an yabuduha والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد فبشر عباد الذين يستمعون الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله نعم
وأولئك هم أولو الألباب Allah madaukakin sarki yake cewa wallazina jitanabu taguta an yabuduha wadanda suka nisanci bautan dagutu basu bauta ma wani abu koma bayan Allah ba wannan shine la ilaha kenan wa anabu ila Allah suka dawo zuwa ga Allah suka komo zuwa ga Allah zuwa ga bautan Allah shi kadai wannan shine illa Allah sai Allah ya ce lahumul bushra suna da bishara suna da aljanna Allah ya ce fa bashir ibad kai bishara ma bayina alladhina yastami'una alqawl wadanda suke sauraron maganganu su saurari maganan Allah su saurari maganganun mutane fayattabi'una ahsana sai su bi mafi kyawu ulaika alladhina hadahumullah wadannan sune wadanda Allah ya shirye da su wa ulaika humul albab sannan kuma sune ma'abuta hankula a wata ayar Allah madaukakin sarki yake cewa yunazzilul malaikata birruhi min amrihi وننزل ata amrullahi fala tastajilu أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون yunazzilu almalaikata ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا Mm.
أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون Allah madaukakin sarki yake cewa yunazzilul mala'ikata birruhi min amrihi ala man yasha'u min ibadihi Allah yana sassaukar da mala'iku tare da mala'ika Jibril bisa umarnin Allah bisa wanda ya ga dama cikin bayansa su kawo wahayi wahayin da mala'iku ke kawo ma annabawa su isar ma mutane shine an anziru ku yi gargadi ku ja kunnan mutane annahu la ilaha illa ana cewa babu abin bauta bisa cancanta da gaskiya sai ni kadai Allah fattakun dan haka ku ji tsoro na ku bauta mun ni kadai dan haka ya ku yan uwa bautar Allah subhanahu wata'ala shi kadai wannan shine asalin dalilin da yasa Allah ya halice mu Allah ya halicci sammai da kasai ya halicci mutane da sauran halittun da suke bayan ƙasa gaba ɗaya ba da manufar komai ba sai don manufar su bauta masa duk wanda ya mutu yana shirka ma Allah yana hada Allah da wani wajen bauta yana ma Allah tarayya to babu shakka duk aikin da yayi Allah madaukakin sarki ya rusa shi Allah ya wargaza wannan aikin kamar yadda yake cewa wala qad uhiya ilayka wa ila allazina min qablika ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين balillahi fa'bud بل الله فاعبد وكن من الشاكرين alalan ma a suratul an'am Allah ta'ala ya jera mana annabawa guda goma sha takwas ya kuma tabbatar da cewa wallahi in sun yi shirka Allah zai rusa duka ayyukansu Allah ya ce wa tilka hujjatuna atainaha وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه mun ji daya نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم ka kawo daya ووهبنا له إسحاق ويعقوب mun ji uku كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل mun ji hudu ومن ذريته داود وإسماعيل bakwai wa min zuriyatihi dauda ومن ذريته داود ويوسف wa min zuriyatihi dauda wa sulaimana وسليمان وأيوب و...
wa ayyuba wa yusufa wa musa wa harun وأيوب ويوسف وموسى wa وهارون kadhalika najzil muhsinin وكذلك نجزي المحسنين akwai saura وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين akwai saura akwai saura wa isma'ila wal yasa وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على ومن العالمين آبائهم ومن آبائهم وإخوانهم ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم ومن آبائهم وإخوانهم وذرياتهم
wajtabainahu واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم muhallin shahid na kawo waɗannan ayoyin da sunayen wayannan annabawan shine Allah yayi magana wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce da shi wala qad uhiya ilaika Allah ya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam haƙiƙa mun yi wahayi zuwa gare ka wa ila alladhina min qablika da waɗanda suka gabace ka cikin manzanni cewa la in ashrakta in har kai shirka la ilaha illallah wannan maganar ba Allah yana yin ta ne da manzon Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama Allah ya san annabi ba zai shirka ba amma Allah ya yi abin da bahaushe ke cewa ana tauna tsakuwa don a ba a ya tsoro Allah ya ce mu annabi in har kai shirka la yahbatanna amalu ayyukanka duka za su rushe wala takunanna minal khasirin sannan zaka zama cikin asararru tabaku balillahi fa'abu balillahi fa'abu Allah ya ce ka bauta ma Allah shi kadai kar ka hada Allah da kowa wajen bauta wa kun minash shakirin ka zama cikin masu godiya ma Allah wadancan annabawan da muka ji su su 18 a can gaba Allah ya ce walau ashraku la habita anhum ma kanu ya'malu inda za su yi ma Allah shirka inda za su yi ma Allah tarayya da duk ayyukan da suke ma Allah da Allah ya wargaza su da Allah ya rusa ayyukan da Allah ya bata ayyukan su da Allah ya lalata ayyukan su Allah ka tsare mu daga shirka Allah ka kare mu daga shirka wannan wa'azi Allah ka sa albarka a ciki Allah ka biya mana bukatunmu na alkhairi abinda muka faɗi daidai Allah ka ba mu lada inda muka yi kuskure Allah ka yafe mana wa sallallahu wa sallim mubarak ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wallahu a'lam wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Allahu Akbar.
Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa